بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu muna daren alhamis ne daren shida ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah shine kaset na 442 cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah azuta mu karatun hadisan manzansa da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskale Out Zaria Kaduna State Nigeria ita Darul Hadith Salafiya makaranta ce wadda Allamatul Albani ya gina a wannan gari na Zaria kadai don cimma manufar da awasa da yake da fatan Allah ya da nufi mu kuma Allah ce bake mu ya samu dace mu kyakkyawa cikawa idan ba manta ba cikin wani littafi muna babu fadl salatai subhi wal asr babun da ke bayanin falalar salloli guda biyu sallar asuba da sallar asar muna cikin karatun hadisin ne har muka zo kan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fara hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin jarir cewa manzon Allah wataran suna zaune ce da su za ku ga ubangijin ku ranar kiyama ba tare da wani ya tura wani ba ko wani zalunci wani ba sai ce kuma wanda yake da iko zai samu dama ya kula da salloli guda biyu la'asar da maga asuba kar su kubace masa to lalle kula da su dan za su yi maka mashi ganin ubangiji kan nan ne muka zo bayan gama shirin hadisi muka zo kan mas'ala wadda tana ga cikin masail aqadiyya ma'ana mas'aloli na aqida wanda ake da yawan tattauna akan su da zance masu yawa wanda kuma sun reshe zuwa ga wasu mas'alolin ma dan mas'alar ru'ya tana da alaka kai da mas'alar kalam da kuma mas'a kalamullahi ta'ala da kuma mas'ala uluwullahi subhanahu wata'ala ina fatan fahimta da haka dalla qa'ifatun kathir da yawa bangarori sun bata akan wannan matsala to sai muka ce bari mu karanta a Sheikh Professor Ali Adam yayi ishara yayi wani sharhi a wajen muka ce bari mu karanta sharhin nasa gaba daya dan fa'idar sa insha Allah ta'ala a inda a sharhin nasa ya faɗo cewa in ba manta ba makon da ya gabata ita mas'alar cewa momane za su ga ubangijinsu da idanunsu ranar alkiyama mas'ala ce ijma'iyya salaf sun ijma'i kan haka ba wani saɓani daga salaf mun sha muku bayani kan suwaye salaf annabi da sahabbansa wannan su ne ake cewa salaf sai tabiyar suka bi bayansu fa wannan lokacin babu wannan saɓani su tabiyar da ƙaidin bai ihsani to wannan babu sabar akan cewa munas ga ubangiji amma daga bayan aka samu wasu ƴan banna iya suka suka ce ai ba zai ga ubangiji ba saboda in za a gan shi kaza wane ne wani falsafa din molanka bayan ga nassi ya faɗa cewa za a gan shi ina fatan fahimta sannan hadisan da suka zo suna bayan cewa baicin ayoyi da malaman musulunci ke kafa hujja da su akan cewa za ga Allah kamar wujuhum yawma idin nadira ila rabbiha nadira wanda nassi ne akan ita matsalar wannan da kuma sauran ayoyi da malamai abin da Allah yake cewa lil ladina hasanu husna wa ziyada hadisi ya fassar ziyada shine ru'yatu Allah subhanahu wa ta'ala da dai sauran ayoyi da malamai suke kafawa baicin nan akwai hadisai wanda hadisan sun kai haddi na mutawatirai wanda mun karanto har adadin sahabbai sama da sabai guda ashirin suka roto hadisai na cewa za ga Allah wasu ma sun ce ya kai talatin Allah kaɗai san adadin sabon wanda da wahala ka samu wata matsala da samun irin wannan hadisai ɗin da yawa haka fito da haka hadisai ne ingantattu sun kai haddi na mutawatiri wanda suke na cewa lallai mumine ranar kiyama za su ga ubangijinsu ina fata an fahimci wannan abin da haka babu tantama babu shakka akan wannan matsalar to sai dai su waɗanda suke cewa ba za a goba giji ba daga cikin jahamawa da mu'tazilawa amma ko daga bata mun waye bayani a guguje game da waye jaham dan safawana da mu'tazila wanda wasil ibn ata shine wanda ya asasa wannan aqida din da ra'ayin cewa su ba sai da za ga Allah ba in kun lura malaman musulunci sun kafa wajen za ga Allah da mene da ayoyi da hadisai ko ba haka ba da kuma maganin magabata din amma su jahamawa da mu'tazila sun ce ba a ga Allah ba sai suka fa hujja da wasu ayoyin da hujja ce a kansu misali hujja da suka fa kafa hujja da ita shine la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar shine cewa gani ba sa iya riskar Allah madaukakin sarki amma Allah na iya riskar komai yana riskar gani yana riskar komai kun fahimta wannan ita ce babbar hujja da suke kafewa da ita daga cin ƙur'ani mun karanto ta sannan sukan kafe da wata aya kuma hawaye cewa ita ma ai tana cewa ba ga Allah ba cewa mene Allah ce annabi Musa qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani to kaga ce to ana hawaye in mutum aka idan aka ce lan lan tana fa'idatar ta abid ma'ana har abada abin ba zai yi ba kenan wannan shine aya ta bi suka hujja da ita ko sannan suna kafa hujja da kuma abin da ke cewa abu na hankali cewa wai ai ba zai ga a ga Allah ba saboda in zai ga Allah wane ne wanda falsafa suka kawo a cikin wannan abin da cewa kuma lokacin da annabi Musa mutanen annabi Musa suka ce ba sai da annabi Musa ba sai yana masa Allah karara Allah ya yi masa fada to annan suka ce to tunda haka ne kaga tunda an tambaye ganin Allah Allah ya faɗa akan abun wannan cewa ba zai yi ba kenan wannan su ne dalilan su suka kawo to mun fara kwankwatse dalilan su ne jiya a lokacin makon da gabata lokaci ya kure mana da haka zamu dawo kan jawabin da malam fara yi insha Allah ta'ala shine malam sai ce wa li ahli sunna ma zakarna min al ahadith sahiha qawluhu ta'ala wujuhun yawma idhin nadira yana raddi ga dalilan wa'ancan kenan cewa ahlus sunna suna da dalilai da ke tabbatar da ganin Allah daga ci wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wato wasu fuskoki ranar kiyama suna da annashuwa saboda suna kallon ubangijin su ila rabbiha nadira ina fatan fahimta a ina fatan fahimci wannan abin domin aka ce nazara aka kawo harafin jarra wanda ya taimaka wajen fidda ma'anar shi idan harafin nan na jarra ya zama fi ne sai zama da tunani ne na ce nazartu fi amri fulani nazartu fi amri fulani na tsaya ne tunani game da al'amarin wake nan in ne amfani da mene fi amma idan na ce nazartu ila fulani wannan bai ɗaukan nazariya ta kwakwalwa da tunani yana kallo abin nan ne ina fatan fahimta haka ce afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi eh mutane ba su nazari game da halittun samai da ƙasa ba amma da Allah ke so kai wa'azi ka wa'azantu da wasu halittu yace ka ji asami aka ka ji kala sai ce afala yanzuruna ila al-ibli ba za su je sa ido su kalli raƙumi ba kaifa khuliqat ya aka halice shi wa ila samai su daga ido su kalla wannan dai ru'ya basariya ake magana ana fatan wasu na tare da aka da aka ce wujuhun yawma idin nadhiratun ila aka amfani da shi ba ce fi abin nan ba yana fatan fahimta da haka wannan aya hujja ce ga sunna ƙara cewa ranar kiyama musulmi za su ga abin nan za su ga Allah maɗaukakin sarki sai kuma malai ce da wa qawluhu ta'ala ahlus sunna suka hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki kalla innam arabin yawma idhil lamahjubuna kalla bar waccan magana innahum arabin yawma idhil lalle su munafikai da kafirai a wannan rana arabin game da ubangijinsu lamahjubuna za a sha makance su kamar yadda za a sha makance su duk ga sana filin kiyama domin sha makance ga musu ban kuma tsodar suke lazimi za a sha makance su daga wani abu ne to mene wani abun shine ru'yatullah subhanahu wataala domin za mu zo mu cewa ganin Allah din wata ni'ima ce da haka a gan lahira din ma ba kowa zai ga Allah ba wani zai ganshi a tam wata sau ɗaya ko kuma wani abin da gurbin aikin ka akwai kuma wanda kullun sai ya ga Allah safe da rana safe da yamma kai gurgurdan irin kusancinka da Allah madaukakin sarki da haka ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki ganin Allah din don haka su kafirai sai zama an shaki malam sai ce fa hada yadullu ala annal mu'mina la yakununa mahjubina wannan yana cewa mu'mini su ba za a sha makance su ba jama'a wanda an jirgin ahlus sunna ko kadan kenan sai malam ce wal jawab an qawlihi ta'ala la tudrikul absar jawabi game da fadin Allah madaukakin sarki cewa idanuwa ba sa iya riska to tun daga fassarar ku ji fa Allah bai ce la tarahul absaru ba me Allah ya ce la tudrikuhu al absar la idraki akai magana ba ru'ya ba dan Allah bai kore gani ba bai kore cewa za a ganshi ba ma abin da ya kore idraki ina fatan fahimta to akwai bambanci kuma da idraki da ru'ya tun a larabcin ba haka nan a fassara akwai bambanci ina fatan fahimta idraki shine ka wato ka san komai da komai keke da keke da kan komai abin nan yanzu zan yi idrakin wannan kwalban jiya ce to na gane komai da komai da ita ina fatan fa adratu ma fiha amma yanzu zariya nan zaka ce ka idrakin ta baka da iraki a zariya wani abu ka sani wani abu ka gani a cikin zariya ina fata kun fahimci abu to da haka shi Allah madaukakin sarki saboda girman sa da darajarsa la tudriku al-absar gani ba zai cewa ya gama idraki na Allah madaukakin sarki ba kamar yadda hatta sanin mu ga Allah madaukakin sarki muna sanin wani abu ne wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sanin Allah din ma wani abu ko muke sani kai in bawan alin ka saba karatun qur'ani ko kuma kana nazarin halittun Allah kullun sai ka san dan wani abu kake sani game da Allah kullun sabo zaka rinka gani kullum a cikin sabunta za ka gaji game da Allah kuma kullum da sun da ka ƙara nazari game da Allah ka ƙara fahimta Allah da ƙara kusancinka da ƙaunar Allah za ka ji a cikin zuciyarka da haske da ka samu a ruhinka da natsuwar zuciya da za ka samu ina fatan fahimta da haka wannan hujja sai malam ce annal murada min al idraki abinda ake nufi da idrak a cikin wannan aya al ihada shine gamewa da gani din gaba daya wa nahnu aidan naqulu bihi to mu ma muna fadin haka mu ahli suna cewa ba wanda zai idrakin Allah madaukakin sarki da haka wannan hujja ba ta su bace gaba da sannan in ka da difli ka kal ayar cewa la tudrikul absaru kaga kenan a zahiri akwai dimnan ka kalla kenan yana cewa za a ga Allah din amma idraki ne ba za a yi ba kun gane da haka idan ka dauki sawaiqul mursala ibn qayyim ko kuma wannan shaidi na dahawiya na ibn abul al-hanafi duk wayannan hujjoji da suka kawo sai da ya bayanin su dalla dalla ba hujjoji ne na yan bid'a ba hujjoji ne ma na ahlus sunna cewa za a ga Allah madaukakin sarki domin mutum ne sai ce zan iya ganin zan iya ganka sai ka ce zan iya zan iya idrakin zari sai ka ce ba za dai ka iya idrakin zariya ba amma mene za ka iya ganin zariya yanzu za ka iya ganin lagos za ka iya ganin abuja amma ba ka idrakin waɗannan garuwa saboda girmansu amma ɗan waje ƙanƙani kamar nan wajen za ka idrakinsa alasa kuna fahimta wa an ƙaulihi ta'ala game da faɗin allah maɗaukakin sarki kuma ahlus sunna sun ba da amsa cewa lan tarani din na ai anna la nusallimu anna lan tadullu ala ta'abidi cewa mu ba mu sallama cewa lan tana korewa har abada bane bi dalili qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ce walan ya tamannahu abadan cewa har abada kafirai ba za su yi burin su mutu ba shine wallan yatamannahu abadan har abada ba za su yi burin su mutu ba ma annahum yatamannawnahu fil akhirah ta da kuma cewa ran kiyama za su suna buri din kun gane su yan bida sun ce lan kawai tana korewa menene har abada to nan ba wai lan din ce Allah fa ne ta ba kawai ba bai ce wallan yatamannaw duk da akwai da zo wallan yatamannaw a cikin bakara din ko ba haka ba to bai ce wallan yatamannawhu a wajen yan bida cewa har abada ke to Allah ma sai da taukidi cewa abadan to amma ga shirin lahira kuma Allah ya ce mana cikin suratul zukhruf ne ko wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka za su yi burin cewa Allah ya kashe su su mutu ma gaba da kaga ashe lambata menene ba ta hukunta mene har abada sai dai ta'kidin nafi ne kawai ya sha bamban in ka ce ya fulan adami kaza fa qulu lam fa qultu la audika ko lam audihi da lan audihi lan audiyahu ko lan lan audiyahu ko lam audihi in ka ce lam korewa ce amma ka ce lan kana cewa mene faufau ba za ka wani amma bai har abada duk da ka ce lan audiyahu kaza wata ran ta izo a gamsar da kai kace to shikenan na hakura gashi nan so ko a larabci ba ladin ba ta nuna har abada din in kuna fahimta wannan labarin shi yasa sai malai yace qala ibn malik baban babban malami na larabci ibn malik ibn malik mai alfiya ta nahau wannan malami ne salafi malami ne ahlus sunna malami ne lugawi malamin hadisi ne wannan sahihul bukhari da kuke ji muna karantawa yana ga cin wanda suka zauna suka yi aikin gyara shi shi al'imamu yunini wani malami ne na hadithi wanda ya zauna ya ta hakikin bukhari ya fitar da suka sai ya gyara sa shi kuma ibn malik suna kusa ana bita shi wannan malamin hadisi ana bita shi kuma ibn malik yana bi yana gyara matsaloli na hau in an zo matsalar luga sai tambaye shi kai dan maliku me kace game da matsala kaza sai ce wannan daidai ne a bashi kaza ko akwai gyara waje kaza haka suka haɗu suka fitar da wannan nuska ta bukhari kuke ni muna rike da ita din nan ina fatan fahimta dan kaka dauka na hau kawai iya malami ne na qira'a malami ne na kaza da kaza ina fatan fahimta shine malam albani Allah ya rahama yake cewa a darul hadis muna so mu rayar da ilimi na salaf ilimin salaf malam kanka ji mutum an ce wannan ibnu ya iya kaza malaman salaf suna kwarewa a lugal arabiya sai dai ba sa bata dukkan lokacinsa ne gaba daya ba su kwashe lokacinsu gaba ɗaya su ba lugar arabiya ba amma suna ƙwarewa saboda yanzu kai in banda malaman sunna sun tsaya kan abin in aka ruɗa da wani magana cewa ailan har abada ce sai a rikita maka ƙida da wannan abin ina fatan fahimta kan matsalar balaga ne a balaga akwai taf mai suna mene majazi to don kai wasa majazi da shi lugga ce amma sai a canza maka ƙira kalmar majazi ina kanta littafin jawahir balaga na imam hashimi da ya zo kan maganar majazi ko ba abin da lafzin usum ya lagayar ma wuzi alahu ko ma ƙadiyatin mani'atin ko ma ƙadiyatin ma ƙadiyatin ma iratin ma namun definition ɗin a yanzu dai saboda ina sauri cewa shi majazi kalma ce da ake amfani da ta asali an aro ta ne ba inda take ba amma akwai alaƙa da aka bari wadda ya tara maka ga asalin ma'anar ga kuma da ake nufi yanzu da ya taya shari sai ce kamar ar-rahmanu la haula wala quwwata illa billah da ya ce ar-rahman ya ce kaga ar-rahman to majazi ne sunan Allah ne ar-rahman sai ce to amma kan ka dauka ar-rahman inda ka san ar-rahman ne saboda ar-rahman shine mutumin da ke taushin zuciya da kaza kaza sai ce wannan ana nufin wato Allah ma'ana mai iradatun ni'ami ne ba rahama ake nufi da shi ba saboda rahaman majazi ne ga haƙin Allah sai lalata aqidar musulunci gaba da wajen da wannan luga da wannan ilimin nashi na balaga shi sa su usaimin suke ragarga da madarkacewa ba ma wani abu ne ba wata magana majazi ibn taymiya shi ya fara wani magana dalibin sa ibn qayyim jawziya duk duba cikin sawa'iqul mursala eh rugurgu da magana wannan majazin ƙarya ne luga haƙiƙa akwai dai haƙiƙa ma abin nan hakika urfiya hakika shar'iyya hakika lugawiya shine aka sani amma ba da majazi da wannan majazin su jahiz da sauran wasu karatun yana nisa ko ina fatan fahimta da irin wannan majazi da wayannan abubuwan su ne da aka ba aka wayannan yan iska suka canza suka kawo mana bid'a da matsali a cikin addini wanda shi ya ja mun dogo wannan lissafin da kamata mu je mu cikin babu mene taqdimu salatul isha'i mu ci gabar hadisan mu amma kaga wancan satin mun tsaya kan babu ru'ya yau ma wata kila kanshi zamu tsare saboda mu tsarkake aqidar musulmi daga wannan gubar da wayannan yan bid'a suka amfani da luga suka sa da haka ɗaliban ahlus sunna ku dage koyi nahwu ko koyi lugar arabiya ko koyi abin da zai tsare muku addininku don kawo wani shege zo ce muku ai ba ku fanci abin ba ne kun fahimta ka san da ka fara magana sai ka zuwa ce maka ai ba ka fahimta ba ne ai wannan ana nufin kaza kaza ya maka wani irabi ya ruda ka ba wani abin da ke da wahala a cikin lugar arabiya ne zai gagara kawai dai mutane sun zama lalata ne yanzu kawai sai a darasi yanzu kawai sai mutum ta je bacci a littafi to za ka yi karatu an maka darasi yau baka je ka zauna ka kwana kana nazari ba ka taba jin wani malami da ya zauna abu da bacci da lalaci ka taba ji wallahi barku ji ko kuɗi ka gani da mutum in ya baka labari zaka sha mamaki akwai yan kasuwa nan in akwai yan kasuwa ku tambaye su kuɗi ko da ilimin boko a ce wani yana first class ka je ka bincika haka ko yi ci first class inda bacci da kallon kwallo eh yanzu an jima an an tashi karatun nan karfe goma ka je bakin tican ka gauna a kan talbodi na trailer ake yawo da shi mota fiwu ta wuce a guje yana sama ya je neman kuɗi haka zai kwana ana gudu da shi ko ba ka bane ba kama wai mutum yana son ilimi kuma sai ya ta bacci ya ta yawo ya fira a can wajen in ya gama wajen mai dankali ya waje wajen mai shayi in ya gama fira a can wajen ya je yan kwallo sun taso nasu kallon kwallo ya zauna a cigaba da shi shi ma haba dare kuma ya kama ya ta bacci ko kuma dauki waya ya shiga facebook ya shiga wane ne facebook ba na kai ɗalibin ilimi ba abin da haɗa ka da facebook ba mu da abaka da wannan shirman abin da kai ke matsala ka shi ne littafinka shi ne bibiyar karatun da aka maka tabbatar da ka iya shi ne miwaka ce ta rumul ula sun mata namu lailan wai kana son ɗaukaka kuma dare kai bacci ya ce ina wal jununu fununu hauka kala-kala ce kai taka irin hauka kenan yi hauka ne mar kana son karatu amma baka wahala ba ba wani abu da ke da balu da ake samun shaka na kawai jama'a halu suna ku faɗaka da wannan abun sai ka wahala duk abin da ka samu mai kima sai ka ba da kanka sai ka sacrifice sai ka wahala kuma wahala ta wani lokaci ne sai ga Allah ya buɗa maka yi daga sai kake yi ina fata an fanci wani abin don haka jama'a neman karatu sai an dage mutane su tashi koyi karatu da kyau malamu na suna sun rugurgu da su alwa ka rinka karanta ibn taymiya ka je in suka zo suna magana sai ya rusa su kun ce kaza a nahawu ko kun wuce a balaga kaza to kaza in ya fara maka wannan sai sun ji kunya su ma wani malami sun taba tattauna da ibn taymiya sai ce wai ai ai isiba wai ba haka yace ba kun gane ibn taymiya ce to sibo kake magana wannan littafi sibo yake ji sibo wai yake ji da shi aka ce alkitab sai ce akwai kurakuri sun fi guda 80 a cikin littafin nashi ba sibo shine karshen nahawu ko to shi kanshi littafi na shi na bukatar gyara tukuna in ji bin taimiyya kuma ya fara lissafo su ina fatan fahimta shi mai magana shi ne ibn hayyan al'andalusi shi ma sai ka san shi ma waye a cikin lugar arabiya da tafsiri da kira a tukuna allah dai samu dace to ibn malik shi yake cewa man ra'an nafai bilan mu'abbadan wa qawlu hurdud wa siwahu fa'duda yace wa man ra'an nafaya bilan mu'abbadan duk wanda ke ganin annafai korewa bilan da lafazin lan mu'abbada yana hukunta har abada sai ibnu ake cewa fa qawlu hurdud kai jifa da maganarsa wasiwahu maganar da ke fadin sabanin haka fa duda ta karfafi wannan magana din ina fatan fahimta Allah samu dace da haka lamba ta fa'idata da menene har abada ko a cikin haya islam da mu haka koya mana an zo da irabi sai a ce lam harfu na ibn nafayin litta'bidi wa wani wani kaga duk matsalar ta shiga ko ina da ina ne ko ba haka bane ba shi yasa sai an gyara abuwa da yawa wallahi mu yan salafiya da aka ce ba salafiyancin nan ko wallahi za a yi sai an shi da gaskiya fa kan gijikan karfi ake abin nan ko ina banna ta shiga zaharul fasadu bil bari wal bari kuma wallahi ko ina sai an shiga an gyara za ku yan salafiya ba wai ku tsaya kuna hayaniya bane ko surutu ko menene kuma kun yi sa'a mutane sun gamsu da ku sun yadda da tsafta addinin ku sai da dalilan ku to Allah ku tashi ku yi da gaske ku zo ga waje nan malam ku a can baya ina fatan fahimta Allah samu dace malam ya ce wa an qaulihi kuma daga madafadan shi cewa wa ma kana li basharin zuwa karshen aya annal wahyi kalamun yusma bi sur'a in an cewa shine kalamar da magana da ana jinta da sauri walaysa fi dilalatun ala kaunil mutakallim mahjuban amma babu dalili akan cewa wanda ake magana shi baya gano wanda yake magana shi an nazar sami daga wato daga ganin shi mai sauraron nasa aw gairu mahjubin ko kuma ba a sha makance ba a cikin wacce ayat suka bace ka huja cewa wa ma ka li bashar ay kalimu Allah illa wahyan yace babu dalilin cewa akwai gani ko rashin gani a cikin ayar kuma ka kalla haka abin yake wa an qaulihi kuma ga mai fadin cewa wa id qultum ya Musa inda mutane aran Musa suka ce suke cewa lan nu'mina laka hatta nallah jaharatan sai ce annal istizama lima la yajuzu wannan girmama abin da Allah ya a cikin ayar cewa har ce sai sun mutu din nan sai ce limala ju sun yi abin da bai halasta ba ne an ya kuna la'ajal ɗarbihim ru'ya an nasu izama limala ya juzo an ya kuna la'ajal ɗarbihim ru'ya ala sabili ta'annuti wal inadi sun nemi abin da bai halasta gare su ba ne saboda neman ganin Allah da suka yi ba wai ta hanya ta limana ba ta wace hanya ala sabili ta'annuti saboda ƙure wal inad da tsaurin kai kai musa ka ce kana ji magana allah maɗaukin sarki yanzu ka kawo mun ji maganas to amma fa ba mu yadda ba sai mun gan shi eh wannan dan ba za a mana wayo ba wa ya sani ko wani kasa daga gefe kawai ke magana kace shine allah din a fito da shi mu gani kaga wannan menene tsageranci ne to wannan tsagerancin allah ke musu raddi ba wai magana ganin allah din ba allah samu dace malam ce bi dalilin izamin fi nuzulil mala'ikati bi qawlihi ta'ala da kuma saboda dalilin girma magana da Allah ya yi wajen saukar mala'iku fi ƙwallo yake cewa laula unzila ainihin mala'ika ko cewa me yasa ba a saukar mana da mala'ika ba mala'iku zama su ne masu wa'azi ba sai Allah ce mene laƙadis takbaru fi an fusin wa'atan utuwan kabira kai wa'annan mutane sun sa girman kai a kansu sun ƙetare iyaka Allah girma mene neman saukar mala'iku ata amma ai already dama mene mala'iku suna sauka ina fatan kuna fahimta amma me yasa Allah ya girma wannan maganar saboda sun nemi su ce a saukar da mala'iku ta hanyar mene girman kai da kure to wannan abu ne sa Allah masu inkari girman wannan magana kenan ba wai saukan mala'ikun ba ba wai ganin Allah din ba a wayannan ɗabi'u na girman kai da kure shine Allah ke mai da martani akai kuma lalle ya cancanta a mai da martani kai da aka aiko maka da mala'ika ya shirya da kai sai ka koma kana isgilanci da shi lalle akwai abin a girma wannan lamari din Allah samu dace malam sai ce wal jawab an qawli law sahat ru'yatullahi ta'ala ila adabin qo'i la yasazimu adamul jawazi wannan wata falsafa ce zamu ketare ta qulna ash-shartu sita qala a karshe sai mu je wajen inda ke cewa qala al-jami'u afallahu anhu Allah malam al-adam wanda ya haɗa wannan bayani Allah ƙarama ke cewa hadha alladhi zakarahu sahibul umda wannan magana da mai umda ya faɗa yana nufin umdatul qari fi raddi ala nufati ru'yal mu'minina li rabbihim fil akhirah wajen raddi game da masu kore ganin mu'mine ga ubangiji siral kiyama ta haƙiƙun nafisun jiddan sai ce wannan ta haƙiƙi ne mai daraja ƙwarai da gaske illa annan qawluhu sai dai inda a cikin bayanin akwai inda ya magana cewa a wallahu ta'ala laysa bijismin cewa Allah madaukakin sarki ba jiki bane fihi nazaru a cikin wannan magana akwai abu lura la ya khafa wannan ba zai koyi ba saboda su yan bid'a akwai kalmomin da shari'a bata taɓa magana da su ba amma sun kirkiro cewa ai Allah laysa bijawharin wa laysa bine bi jismin walaysa bi kaza suna kore to kun wannan manzon Allah kwata kwata bai kalle su ba ba a zo ba zo a Qur'ani ba tabbatarwa ko korewa to wani yazo ya tabbatar ko korewa kuma wuce iyaka ne ina fata kun fahimta kace Allah jiki ne ko ba jiki bane tunda Allah bai ce jiki bane bai ce ba jiki bane to ya ja baki shiru to ja baki kai shiru iyaka wannan waje din shine malaki cewa sai dai nan wajen li'annahum lam ya'ti nassun fi jawaz laqil jismi ala Allah ta'ala wala fi man'ihi saboda nassi bai zo ba wajen sakin kalmar jismi ga sunan ga Allah madaukakin sarki ko kuma korewa fala yan bagil khawda fihi da haka bai kamata mutum ya sa kanshi a cikin wannan ba fata nabba ka fadaka an fahimta ko sai malam ce qad zakara al-allama ibn abil izzi babban malami ibn abil izzi al-hanafi ya ambata fi sharh al-aqidah tahawiyya a cikin littafinsa sharhu aqidah tahawiyya bahasan nafisan ya ambaci wani bincike da yi mai yawa mai daraja fi mas'alatin ru'ya game da mas'alar ganin Allah maɗaukakin sarki bima ya kafi bayan da yake ya wadatar wa ya shi zai warkar da mai neman gaskiya sai malin ce faraji'u tastafi da ilman jamman ka koma wannan littafi za ka fa'idar da ilimi mai yawa wallahu ta'ala a'lam bis sawabi Allah ne mafi sanin daidai wa ilaihi marja' wal ma'ab kuma makoma gare shi take gaba daya wa hasbuna wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla wanda ake dogaro zuwa gare shi jama'a na fatan fahimta to in kuna so ga littafin na ibnu abi iz mun kawo mun aje muku a sha'ala buradi ga hina mutane su zauna su daga muna da kunuska kala kala a wajen ku je ku dauka ku karanta ina fatan fahimta daga cin fa'idar imani da ru'uya din nan ku ji wani ya ce me yasa ake tattauna na farko gazgata Allah da gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yadda da haka din kareta Allah ne kareta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka mutum wanda yake doce akida cikin hadari wanda yace ba zai ga Allah ba ina fatan fahimta na biyu zai zama yana ga cikin jahiltar Allah madaukakin sarki din domin haka zai zama maka karisa a filin alkiyama idan aka je kiyama za ka fuskantar matsala idan ubangiji da wannan siffa ɗin za ka iya kasa gane shi da mun ga muku cewa ran kiyama Allah zai jirwa muminai zai tara musulmi zai zo masu da wata siffa sai ce ni ne ubangijinku waɗanda ba su san Allah ba a wata siffa sai su gaskata sai zama sun faɗi wanda suka san Allah bisa suna da siffofin shi sai su kalla sai kai mu dai ha za mu na hatta ya ce na rabbuna muna nan sai ubangijinmu ya zo mana fa'iza ja a rabbuna a rafnaku idan ubangijinmu ya zo mu riga mun san shi sun san shi da mene da siffofi da suna da agaya masu to in karin rukuya ɗin ma zai hana kaka iya gaskata wani abin sai ka zama karu iya ranar kiyama ina fata an fahimci wani abin sannan wannan rukuya ɗin daga cin fa'idar ilimin da ke shi ne shauƙi zuwa ga allah maɗaukacin sarki ina ganin mutane ba su saba nazari game da Allah bane shi yasa duk sanda kake da wani wanda kake so baka kusa da shi zaka ji kana buƙatar tamtan Allah haɗa ka da shi me yasa da wane abokinka ne ya tafiya misali ya daɗe bayan nan ya je course Ingila ya dawo in dai akwai kauna tun a airport sai ka kana ta kosa jirgi ya sako yana sakwa sai ka kosa kwaɗo ku runga mujumar kuna abin nan haka ɗabi'ar ɗan adam take abin da yake so yana son haɗuwa da shi shi sa Allah maɗaukakin sarki yake ga mana cewa cikin sautul hudu ko inda Allah ke cewa subhanallah inda Allah ke cewa yawma ya qaunahu wa akhir inda yawma ya qaunahu salam ranar da masahabbai za su ranar da mu'mini za su liqa'i da Allah maɗaukakin sarki za su samu aminci ran da musulmi za su ga mukin ciki aka ce idan mulmine suka ga Allah ran kiyama bayan ya gama su ni'ima suka manta da ganin ni'imar da ke ciki sai kuma suna ganin kallon Allah da ganin Allah din yafi aljanna ma daɗi a wajensu ina fatan fahimta tsakani da Allah cikin mumine wanda ba a gurɓata tarbiyyar shi ba akwai wanda bai burin ganin Allah madaukakin sarki eh manzon Allah ma kana kana burin ka ganshi wataƙila har addu'a kana Allah ka san ga manzon Allah ko mafarki ne ko ba haka ba to me yasa kake son ga almanzan Allah saboda kauna baka tauke shi amma kana so da Allah ko a mafarki a dan maka samfuci ko ba haka ba ka ganshi dai ka tabbatar ka taba ganin manzon Allah sai ka fito kana jin dadi ko Allah ya mu dace harun to ma ana yi ko dake gaskiya ko kariya wala alamu na ga wani bidiyo kilim na Audu wazirin dan Duna a wazirin a wancan wanda shata ke waka dan dan Duna na Gwando Umar dan dan Duna wanda sha take waka ko yana ta faɗi shi kuma manzo Allah yana zuwa gidan shi yace so nonon manzo Allah na zuwa gidan da misali shi yana ta alfari duk kai magana ko me hada ku da shi sai ya ce shi kuma manzo Allah na zuwa gidan shi so san manzo Allah ya hukunta muna so mu ganshi fadainahu bil arwahi law kana iftada ko ba haka ba fa kullum bihi ba'da dalati qad ihtada kowa na sai dai in kai shege ne amma in dai musulmi na fata garma to haka lalle idan akwai kauna tsakaninka da ubangiji akwai kauna kana fatan ga Allah madaukakin sarki da haka daga cikin ni'ima a ranar kiyama shine ganin Allah dan haka imamu dahawi yake cewa duk wanda ya kore ganin Allah to ran lahira ko ba zai gan shi ba ina fatan fahimci wannan abin Allah samu dace sannan akwai mas'ala da ke ganin alaka da wannan shin ana iya ganin Allah to a mafarki kun fahimta in ba kuma mun gama cewa lalle ba a iya ganin Allah a duniya duk wanda ya ce ya ga Allah a duniya ɗan damfara za mu zo kan matsalas to amma a mafarki ka iya ganin Allah eh malamai sun tabbatar da ana iya ganin Allah a mafarki to a wace sura ka ce ba ka iya mahalarto da wannan abin a wani yanayi za ka iya gani kawai akwai abin da ka iya gani a mafarki amma ba za ka iya describe ɗin shi a fili ba ina fatan fahimta sheikh mashhur ali salman a cikin littafin shi tabir ru'ya ko kuma na majalisun littafin na fassara mafarki da muqaddima ya tattara hadisai da maganar malaman salaf cewa a mafarki yana iya ga Allah madaukakin sarki shi sa ya kai mu ga matsala ta gaba shin manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Allah ko bai ga Allah ba kun ga manzon Allah an mi'raji an isra'i mi'raji da shi an ce an je inda mala'ika jibril ce ga iyakan mu nan ni iyaka ta kenan kai manzan Allah kai aka kira wuce kai gaba amma ga hanya nan haka annabi ya ringa takawa yana tafiya yana tafiya kamar da hadisin ya zo dai har ya kai ga yana jin ƙara alƙalma da ke rubutu na ƙaddara da abun da za a kikir kikir ko mu suna rubutu kawai ya dogon hadisi ne dai gashi nan ya je fadar Allah ce ya ga wata koriyar da duma shar ya zauna shi da Allah Allah ya mai magana ya ji maganar Allah Allah bai salloli shi da shi ba wani mala'ika tsakanin manzan Allah da saƙon sallah tsakanin Allah ne direct da mala'ika da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimci wannan abin to wannan zuwan da aka yi shin manzan Allah ya ga Allah da idanunsa ko bai gani ba a nan sai tun daga salaf aka samu saɓani cewa wasu na cewa eh manzan Allah ya ga Allah da idanunsa an samu wannan fatawar daga sabi abla ibn abbas al-imam kuzaim ibn kuzaim roto cewa abla da abbas na cewa lalle annabi ya ga Allah da idanunsa sai dai ita ruwayar malamai sun tabbata cewa da ifiya ce daga ibn abbas da haka bata tabbata ba to akwai ɗaya fassarar daga ibn abbas wadda ke cewa a'a annabi ya ga Allah ne da basirarsa amma ba da idanunsa ba ina fata mun fahimci wannan abu ma'ana describe yadda Allah ya masa shine sai zan kaman yana iya ganin Allah dan a suranci a zuciyarsa amma ba ido da ido ga Allah ba me yasa abinda zai karfi wannan bukata Abdullah dan Abbas shine na Aisha Allah kara mata yadda dalibin ta Masruq ya ji ya same ta cewa ai ana cewa manzon Allah ya ga Allah iradinsa tace kaffa sha'ari jinin jikina duk ya tsinki gashi na ya tashi ka rikita ni duk wanda ya ce maka annabi ya ga Allah to ya yi karya in ji na shi Allah ƙara mata yadda kun fahimci wani abin kutai manzan Allah bai ga Allah ba wa Aisha min akrabin nasi ila rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa min ulama sahaba tana gace mafi kusa ko malaman sahabbai abin da ya karfa wannan hadisin da muslim ya rawaito cewa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi sallama shin kaga Allah maɗaukakin sarki sai ce nurun anna arahu Allah haske ne ta ina ko zan ga Allah ɗin a haka wannan na cewa Allah bai gani ba dan da ya ga Allah zai amsa masa kai da sai ko ya bada abin da yake ma fa yace bai gan shi din ba ina fatan fahimta kamar zuwa ce wani eh kaga keke na arwa ce to ni da bana nan ma ina zan ga kekenka ina ba kaga ni da bana nan ya fuka ce ma ban ganta ba ko ba haka ba yau to nurun to anna arahu haske ne tana ma zan ganshi kun fahimta haka ne sai muslim ya rawaito hadisi cewa annabi ke cewa Allah madaukakin sarki yarfa'u qisda wa yake cewa yarfa'u qisda ko wa idan wa lokacin Allah yana daga adalci ya bayyana a bayan kasa wani lokacin kuma ya kasa da shi sannan yana ansa aikin dare aikin rana sai ce hijabuhu an-nur shamakin Allah shine haske ina fatan fahimta to da haka manzan Allah da dai me ya gani shamaki amma bai ga Allah madaukakin sarki ba kamar da yace nurun ni da abu na gani haske kawai na gani anna araw ta na zangan shi saboda wancan ya ce hijabuhu nur shamakin da Allah yake da shi haske ne kuma a ranar kiyama annabi ke cewa idan an gama gani Allah zai yaye wannan shamakin wanda ke ba zai hana ba za a gan shi ba sai Allah sha ya ɗauke wannan hasken da ke iya ganin mutum zai iya mu ga Allah ɗin sai kuma ga Allah ranar kiyama ya kuma ci wani abin ko haka abin yake idan rana ta kwalle yanzu a duniya in ka daga ido idan ka ba iya ganin abu ba ya kallon kwallon ranar wanda ma baka duba kilomitas da ke tsakaninmu da ita fa kenan an ce kilomita miliyan nawa ne hmm? casain da nawa Allah hakuwar Allah jikanku yanzu duk abin nan da kuka yi geography ne ko mai na gaba ɗaya ba da rike kilomita nawa ne eh 150 kilomita miliyan 150 tsakaninmu da rana caji kilomita miliyan 150 amma fa an gama sassauta ta amma in ta fito na baka iya kallanta din ina fatan fahimta so haka manzan Allah bai iya ganin hasken Allah ba da haka hasken Allah ya gani amma bai iya ganin Allah ɗin maɗaukakin sarki ba Allah samu dace to wannan sai muka ce yana da alaƙa da kalam da homini da ulu tunda annabi ya shabbata hadisin cewa za mu ga ubangiji ranar kiyama to ana kamanta annabi Allah ne da rana ranar kiyama da muke kallanta a wata kai ko ko ana kamanta ganin da muke wata ne da ganda mishi ranar kiyama wanne ne ake kwatantawa dan ya ce za ku ga ubangijinku kamar da kuke kallon wata ba ta da kwacewa na ba ni waje ba kun fahimta dan wani kai ce a'a ahlu suna suna kamanta Allah da wata ba haka bane ba abinda ake kamantawa ganin da kake yi a nan da duniya da irin ganin ranar kiyama tashbihu ru'ya bi ru'ya kallon ake kallo katantawa ba tashbih mar'i bil mar'i ba ba kamanta wanda ake kallon da da wani abin kallon guda biyu ake ba ina fatan fahimta wannan ma ya hukunta cewa kenan tunda za a ga Allah kallon da muke wata ta jihar menene sama ba jihar ƙasa ba wannan yana cewa Allah madaukakin sarki madaukaki yana sama ne kenan ina fata kun fahimci wannan abun Allah samu dace zancen yayi wa ai hakuri wannan kaɗan ne daga shi amma ina ba ku shawara ku ɗauki wannan bahasin da malam ya yi a cikin littafin nan za a samu ilimi sosai cikin shari'a kitsa hawiya insha Allah ta'ala da bayanin da Hamud Tuwaji ya a cikin littafin Fatawal Muhammadul Kubra ya yi bayani masu fa'ida kwarai da gaske akan haka din Allah samu dace mu ci gaba ko akwai tambaya to wa alaikumus salam a'a duk abin da mutum gani mafarki a'a mafarki an kasa shi gida uku ko akwai wanda ke mafarki ne daga Allah madaukakin sarki wani sako ne ake so a bayar akwai kuma mafarkin da yake mene tsoro ne da shirman shedan akwai kuma hadisin nafsi labarin zuci misali sai kai mafarki cewa ga kana a jirgin sama kai kuma ka tsaya airport ba kana labbaika Allahumma labbaika in ka tayi zaka ji daɗi ko baka ji daɗi ba mun yawa bushara ce Allah ke gaya maka za ka je aikin haji ba ma ke baɗi sai ka ce to an yi yanzu ko naira dubu ɗari ban da ita maka kuma miliyan biyu da rabi sai Allah buɗe maka mai bushara ce sai ka tafi aikin haji ina fatan fahimta ko auna maka kai ga kanan akan wata bishiya kana ɗan kwabo kana ba mutane akwai da abin da ke kai daga gani ka san very sensitive wani sako ne kuma galiban mafarkayya ba sa fitowa da su gaya maka abin da ya ishara kawai ake mutu a mafarki kun gane rumuz ne a mafarki da haka ta masu fassar mafarki za ga rumuz suke amfani ma'ana wasu alamomi ake amfani da su kawai misali wanda ya zo ce su abinu sirina cewa na mafarki ina kiran sallah ina fatan fahimta ko ya ji ana kiran sallah ko yana kiran sallah kun fahimta sai ya ce ka ko za ka tafi aikin hajji wani kuma zo ya ce na mafarkin ana kiran sallah ko kuma yana kiran sallah sai ce ka aiko za ka yi sata aike maka hannu the same irin mafarki guda ɗaya fassara kuma daban kuma wance ya tafi aikin hajji wanda ya sata aka yanke mai hannu kuma duk da ƙwar'ani kafa hujja amma kaga ba inda aka ce a cikin mafarkin wani za ka fi aikin hajji amma wani rumuz ne shine rumuz da aya shine ayat Allah ke ta wa'azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi alahum ko wa yadhkuru sallallahu ala ma qafiyya min wannan aya to sai kafa hujja cewa kenan wannan an kira shi ne zuwa ga aikin hajji yaya ibn sina ya bambanta wannan usazi ne irin ka misali kullun shi ke na masallaci tilawa ya zuwa nafila wannan to wancan ko dan iska ne dama ya mafarki kun fahimta ko shi kuma sai zama abin da nace shine wa adzana muadhdhinun ayyatu hal iru innakum lasariquna qalu wa aqbalu alaihim ma za tafqiduna ko ina fatan fahimta to shi wancan an kira wannan barawo ne an yanke mai sai ce kuma abin so kaga shi abin da ke galibar urmuz ne da haka wani kuma za ka yi mafarki kaga cewa ka abin na da mahimmanci amma sai karsa me yake so ce maka mafarkin ina fata ko fahimta matsala ce mai yawa sai dai kafin mu zo babin da nisa a cikin bukhari amma allah san muna zai za mu zo babin a gwangwaje waje a cikin matsalar cikin bukhari cikin musulun da akwai kitabun ru'ya babi ne mai faɗi kuma na cikin babin da Allah an shi ran malam albani bai koya mana ba yana shi ya ɗauki mana alwashi zai koyar da mu ilimin fassarar mafarki ya ce saura in mun zo kuma su ce an kawo shirka watakila ko da taɓa jin wannan magana da yake magana kan matsalar ruɓaya lokacin da wa'annan su wasu wasu ba ma sai an kira sunansu ba wasu 'yan karambani suka ce shirka ce suka ce rukiya kafirci ne saboda ba su sani ba wani bai taɓa sanin matsalar rukiya ba sai da ji albayina magana fa kuma daga ji kawai sai maza ce ƙarya ne tana zai shiri ba zai shiri ba ina ba ta fanci wani abun bal kazzabu bima lam yuhidi bima lam yuhidi bima lam yuhidu bi ilmihi wa lam ma ya'tim tawiluhu ina ba ta fahimci wani abun duk wanda yake karanta ilimin da bai sani ba ko gaske ta zo ba zai iya ba to shine ke cewa radda ya fara koya mana fassara mafarki muka fara fassara wani kaza wani kaza nan ma za a zo a ce mun kawo mun kawo sabanin aqida to amma unfortunate shine Allah ya shirma mallam bai zana yi mana wannan dirasa din dalla dalla ba sai dai jefi jefi a cikin karatu tsilli tsilli amma muna da tafan san kama alabura din mu na fassara mafarki din da na kaza da ka'idojin da ake bi da sauransu dai da haka kaji nau'in mafarki na farko kenan nau'i na biyu kuma shi ne wanda shaidan zai ringa baka tsoro ya maka mafarkin cewa ga kanan ka zaro harshenka kana ta daddatsa shi ko kuma hanjinka ya zubo yana ta kwarara wannan galiban so yake firgita ka kawai ka ta cikin firgici ina fatan fahimci wannan abin ka za ku yi wani abin ko sai ga mutum yana jin tsoro fitowa ma kawai yana jin tsoro shi kan shi kawai kai ta addu'a kawai ka fito ka ci gaba da harkokinka malam so wannan yana gacin na shaidan hulmu wannan shige hulmu wannan kuma wanda yake hadisin nafs shine zaka mafarki ne saboda wani abu da kake tunani akai misali mal albayan ta buga misali kana da budurwa kyakkyawa kun fahimta kuna kuna dasawa mala ana soyayya mala eh da gari ya waye zaka buga mata waya baby an tashi alhamdulillah tashi wallahi tallahi ya ya gida alhamdulillah to ka san to ba sai mun surutu na yara bane ko har da wata baki wai da me zaki karya ne yau Allah ya cikin ku samari eh wallahi ai just shayi ne kawai da chips kawai kuma kin ga wallahi koko da kosai ne ka kina jin daɗi ko ba ka gewa eh ba da safi karfe sha ɗaya ta dawo makanta ka kira ta kuma in ta gaba ka kira ba lokacin ta ba ita ma ta kira ko an samu wata ne ni za san dafa ba ku da amana fa samarin na wallahi tallahi a me kaza ina ba dan bai da kawai ta ce to a turo a sa rana ka turo a sa rana ka kawo abin da kuke na al'ada gaisuwa da ba wani kawai sai kai ka zo wucewa gidan kawai sai ka wata katotuwar mota jib ta tsaya kofar gidansu babanta ya fito ga ta kuma a gefe ina ba ta bayyanta aha me za ka fara tunani ce kai ko shan wanci kansacin yan wanta ba kuma ana ta magana wanda ce mahadar lama da mala alhamdulillah ba komai wannan ba matsala ba ce a to ya za a kenan ka kuma kawanta bacci kuma a yi rashin sa da kaje ka kira ta zai ba ta ɗauki waya ba da dara kai kana kwanta bacci kawai sai ka baki a ce ana falaki da nasi an ɗaura auren wancan da alhaji wani mai jibin nan na ba ta fahimta kaga zai ka tashi ka fara kuka ko ba haka ba gari na za ka kana ta sharɓo ya sharrar kana haka ce lafiya ɗan jin mulki ce hun allah zai kyauta to kaga wannan shine hadisin nafs kawai wani abu ne da me ka a duke ka kwanta kai bacci aka san abin da ka suranta ko ba haka ba wannan ba komai bane ina fatan fahimta da haka ba dukkan mafarki ne gaskiya ba kuma dukkan ne ƙarya ba da haka ku ji kuma malamai suna faɗakar da mu cewa idan kai mafarki wanda kake ganin important kakka fassara kanka kuma kakka gaya wanda bai iya fassara ba kakka gaya makiyinka ina fatan fahimta ka je ka samu wanda ya fassara fassara maka wanda wani ilimi yana ga cin abin da ya karanci cikin al'umma ina fatan fahimta amma muna ga muku insha Allah ta'ala in dai da tsorai ko da mun ko ba mu darul hadisi za ta provide din wannan tsarin insha Allah ta'ala ga ɗakin liman nan za a samar da consulting consulting rooms a ɗaki a makarantar nan Allah yadda wannan kawai dan sauraron matsalolin mutane ne wannan wani eh sun faɗa da matashi zai kawo ƙara ya ɗauko ta an fahimta duk malayan ga wasu mana haka ko wanda ya zo sun faɗa da matar yana gab da ya saki ne malaci a je ka zo da ita aka zo ya kaza kaza ke kaza kaza shikenan sai kuma gashi ya rike hannu sun koma sun tafi yana fatan fahimta duk yana daga cikin sabis da dalaji za ta yi wa mutane shine gyara al'amura na rayuwa da aurataya da sauran duk yana daga cikin wani abubuwa din wani kuma an ci mai bashi an ibiyan shi to zai zuwa zuwa a ce gashi gashi yayin da zaka gyara kaza kaza wani kuma makaranta ta ki yayi yayi samu admission ba a san abuwa ga sanar tutu wanda Allah ba dama shikenan kai mabarki ka furgita sai ka zo sa wani bukwararren malami zauna ce eh menene zauna tukuna malam yana ta makarkata ko zai mutu ne a ce a saurara tukuna malam kun san wasu mafarkayyan fa ko suna zuwa ba fa'ai da kai kake tsammani ba ina fatan fahimta watakila kai mafarkin kana ta hawa wani bene ka ya ke kare kana ta gudu kana hawa kana ta hawa sai ganka can tsallake ne in ka goyi ga kai wannan na faɗo na shiga uku sai ka ce to me kuma kana ta haki a can sama sai ka farka sai ka ce to akwai bala'i ko to kuma shi hawa irin wannan ba bai nuna haka din kuma wani abu yake faɗa saɓan abin da kake fahimta to Allah sa mu dace daru dai tana da aiki ku ɗaliban daru kuna jina shugaban daru kuna jina challenges ne gashi nan da yawa a gaban mu aiki ne mai yawa gashi nan a gaban mu Allah dai taimake mu gaba daya da mu da shugabannin da duka ɗaliban Allah ya karfafa mu matsayin koko inda malai aje mu Allah ba mu ikon kaiwa mu wuce ma inda yake tsammani Allah sa mu dace to mu koma matanin hadisi mu ko إمام زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيل بهذا الإسناد وقال أما إنكم ستوردون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر وقال ثم قرأ ولم يكن جرير وأن منكر التاشي مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي خالد ومسعر والبختري ابن مختار سمعوا من أبي بكر ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال له رجل من أهل البصر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أذناي ووعاه قلبي nan muka tsaya ko mun karanta shi ne ka bara bai mai tare tunda an ja baki ko malaci haddathana abubakar bin abi shayba abubakar ibn abi shayba ya ba mu hadisi wa abu quraib da mal abu quraib wa ishaq bin ibrahima da mal ishaq dan ibrahima jami'an su duka an waqin daga waqi qala abu quraib abu quraib yace haddathana waqi'u malam waqi'u ya ba mu hadisi an ibn abi khalid daga ibn abi khalid wa mis'ar da malam mis'ar wal bakhtari ibn muhtar da malam bakhtari dan muhtar sami'uhu min abi bakar ibn umara ibn ru'aiba sun ji hadisin daga abubakar dan umara dan ru'aiba an abi daga babansa shine umara dan ru'ayba qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naji manzon Allah da da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kuli yana cewa lan yalijan nar ahadun salla qabla dulu'i shamsi wa fawfaw ba zai shiga ba wuta ba waye man salla ahadun salla qabla dulu'i shamsi mutumin da ya salla kafin fitowar rana wa qabla gurubiya da kuma yi sallah kafin faduwar rana wannan lan yalijan nar shine walaja yaliju ilaj me ma'ana walaja ai da khala ko yaliji ya da kulu kenan to lan yaje da fofo ba zai shiga wuta ba Allahu akbar hadi rahmatu rabbuna hmm hadi rahmatu rabbina wannan rahama ubangiji ne ji dan aikin kadan amma jiladin da aka tattala قال يتي يعني الفجر والعصر يتي نا نفن صلى اسبا da sallar asar فقال له رجل من اهل البصره sai wani mutum da cikin mutanen basara ana ce da shi isma'ilu a cikin wasu rai sun tabbatar da sunan shi shi isma'il sai yake cewa anta sami'ita hada zaka ja anta ba anta ba ma'ana a anta sami'ita hada min rasulillahi kai ne ka ji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala na'am sai ce eh kun fahimta kenan sabon suna da yawa wani ma bai san wani ba yi haka to wannan ya zo ya kwana biyu ko ya sati daga ba manzon Allah ya koma garin su a lokacin da wannan shi bai riga ya zo ba ma akwai wa haka ina fatan fahimta ba da sun sauna ban to sai ke cewa kai ne ka ji kai ma sahabi ne kenan ko ko wani sahabi ya gaya maka qala na'am sai ce ni ne naji da kunne na qala rajul sai wannan mai tambayin sai ya ce ki ismail kenan wa ana ashhadu ni ina kafa ku shaida cewa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ma naji wannan hadisin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta a wata rasa yake cewa na dauka ni kadai naji wannan hadisin ban taba jin wani ya faɗi wannan hadisin ba in ba kai ba ina fatan fahimta sai ce sami'at wa udhunaya kunnuwan nan nawa sun ji wannan hadisin wa wa'ahu kalbi zuciyata kuma ta haddace wannan hadisi din yau na fatan fahimta shi ma wannan hadisi yana karfafa mana mene falala da daraja na kula da sallar asar da sallar asuba ba wa an ce sauran a wasa da su bane amma wannan suna suna da ƙarin muhimmanci insha Allah ta'ala lokaci ya kore sai Allah kai mu gobe sai mu tashi a daidai nan wajen da sharhin wannan laifin nara ahadun salla qabla al-tulul fajr insha Allah ta'ala Allah sa mu dace abin muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka fi mana Allah ka biya mana bukatun mu duniya da kiyama ya Allah mu roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka daga addinin musulunci ka kaskanta kafirci Allah ka daga addinin musulunci kaskanta kafirci Allah ka bada kutuntun duniya da na addini اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا ودع ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته